‘yan uwa masu sauraro, barkanmu da wannan yammaci na ranar sha hudu ga watan Ramadan, hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai. A wannan shi ne karatunmu na goma sha uku cikin wannan wata mai albarka. Muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya dace da mu. A karatu na baya, mun tsaya a suratul a'ra aya ta 108 a yadda Allah madaukakin sarki ya aiko annabi Musa da shi da dan uwansa annabi Harun alaihi wassalatu wassalam su zo gurin Fir'auna su masa wa'azi ya daina azabtar da 'yan bani Isra'ila suka zo suka masa wa'azi an tattauna da tattaunawa mai yawan gaske fir'auna ya nuna taurin kansa wanda a cikin tattaunawan da suka yi ya tambayi annabi musa wane ne ubangiji ubangijin halittu gaba ɗaya da ya ce masa inni rasulun min rabbil alamin annabi musa ya ba shi amsa ya ce ga ubangijin halittu har ma ya kai ga fir'auna ya yi barazana ya ce da in takhasta ilahan ghairi la aj'alannaka min al-masjunin idan ka riƙi wani abin bauta koma bayana aini ne abin bauta in ji fir'auna to zan sanya ka cikin wanda nake wato sasu a kurkuku a daga nan fir'aun annabi Musa ya ce in zo maka da aya mana sai ce in ka zo da ayar ka nuna mana ita mu gani shi ne ya jefar da sandansa ta zama macijiya ƙatotuwar macijiya ko ƙaton maciji ya cire hannunsa a rigarsa guri ya yi haske ya yi kyau a wannan shi ne yadda muka tsaya a karatunmu na baya za mu tashi aya ta ɗari da takwas da tara yadda za mu ga wani irin raddi fir'auna zai mayar ga annabi musa alaihi salatu wassalam na'am sai allah ya ce
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون نعم qala al-mala'u min qaumi fir'aun dukkan tattaunawan da aka yi ta yi tsakanin annabi Musa ne da fir'auna wanda fir'auna yana nuna taurin kansa da cijewarsa akan kafirci wanda har ya kai ga yace shine ubangiji yayi barazana a annabi Musa alaihi salatu wassalam cewa zai kulle shi a kurkuku to da ya nuna ayoyi yanzu fadawa da manya-manyan da suke ƙarƙashin fir'auna suke fadar fir'auna sai suka samu bakin magana saboda sun san ina fir'auna ya dosa sai suka ce inna haza la sahirun aliyim lalle wannan matsafi ne sananne mai ilimin tsafi sai suka kira abin da annabi Musa zo da shi a matsayin tsafi yuridu an yukhrijakum min ardikum abin da yake nufi ya fitar da ku daga ƙasar ku ya ƙwace muku mulkin ku kenan ya zama ba ku bane kuke da mulki fama za ta amuru menene shawarwarinku wannan tambaya aka yi wasu malamai suka ce a shir'auna ta aziman lahu kama yi haƙwabul uzama an faɗa wa shir'auna wannan tambaya an tura masa wannan tambaya don a girmama shi me umarninku me shawaranku ya kai shir'auna wasu kuma suka ce a'a yanzu majalisa ne aka tura wannan magana gaba ɗaya fir'auna da mutanensa sai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana abinda majalisar fir'auna ta zartar na'am قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشدين يأتوك بكل ساحر عليم نعم qalu arjih suka ce ta tsare shi wa akhafu da shi da dan uwansa wa arsil fil madaini hashiri ka aika masu tattarowa cikin garuruka ka aika mutane da za su je su tattaro maka a cikin garuruka ya atuka za su zo maka bi kulli sahirin alim da duk wani mai sihiri mai ilimin sihiri zai zo sai a gwabza tsakanin annabi Musa da su a faɗin Allah maɗaukakin sarki arji tana da ƙira'o'i kamar guda hudu wannan ita ce ta farko arji a da a yi sukun a ha'u wannan ha'un ɗin ha'ul bamir ne ana kiranta ha'ul kinaya a ƙira'a ta biyu ita ce arjihi akan yi kasra a ha'ul ɗin kuma a jata ƙira'a ta uku arjihu a ɗaure a arjihu a ɗaure wannan ɗin hamza a yi domma a ha'ul mun gane ko? sannan ƙira'a ta gaba arji'uhu ai dhamma a hamza ai dhamma a ha'u duka wannan yare ne ko lahaja ce ta larabawa lugarsu ce kowanne suna faɗa ko su ce wancan ko su ce wancan wancan yankin su faɗi wannan kalmar wancan yankin su faɗi wannan kalma ɗin amma duka ma'ananta yana ɗaukan askirku a jinkirta shi ko kuma a tsare shi a killace shi wannan shi ne ma'ana wato a ɗan jira mu ɗan jinkirta tattaunawa da annabi musa alaihi salatu wassalam a ɗan dakata haka sannan a tsare a tsare shi kar a bar shi ta ko'ina mun gane ko? a aika mutane cikin garuruka, ka aika ‘yan aika cikin garuruka, ya a toka bi kulli sahirin alim, za su zo maka da duk wani mai sihiri, masanin sihiri, duk wani matsafi masanin tsafi. Sun yi tunani sun ga abin da annabi Musa yi, kuma da ya za a yi a kada annabi Musa, to yanzu ba su da wata hujja. da za su iya kada annabi Musa alaihi salatu wassalam. Da haka sai suka nemi taimakon matsafa. A ƙarƙashin Fir'auna akwai garuruka da dama wanda suna biye da Fir'auna. Da haka Fir'auna ya sa aka shiga birni da ƙauye, aka je aka nemo matsafa, aka taru a garin Makka, ai, a garin Misra. da aka taru sai Allah maɗaukakin sarki yake ba mu labarin abin da ya faru na
وجاء السهرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين na'am da matsafa suka zo sai annabi eh, sai fir'auna ya sanar da annabi Musa alaihi salatu wassalam cewa ga matsafa sun zo ka fito a gwamza amma yanzu mun baka dama ka sanya mana rana kamar yadda ya zo a cikin suratu baha faj'al bainana wa bainaka maw'idan لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى كسنيا منا لوكتي tsakaninmu da kai wanda ba za mu saba wannan lokacin ba da mu da kai kuma a faɗi waje nan ma ba za a canja waje ba a zo a haɗu kowa ya bayyana abin da ya zo da shi sai annabi Musa ya ce mau'idukum yawmuz zinati ranar da ake ado rana ce ta idin su ranar mutane za a shigo cikin gari ga rana ce ta idi ga kuma rana ce ta gwamzawa don haka ko da babu idin mutane za su zo kallo amma annabi Musa sai ya haɗa ƙarfi biyu yadda za a samu jama'a su zo su shaida domin ya isar da saƙo yadda ya dace wa an yuhshara nasu duhan kuma a tara mutane lokacin hantsi lokacin kowa zai ga abin da yake faruwa shikenan fir'auna ya juya baya aka je aka yi kwamfin ɗin masu tsafi aka tattauna aka yi duk abin da za a yi na tattaunawa cewa ranar da suke idi a zo a haɗu domin a tattauna ai domin a yi tsafi da waɗannan mutane suka zo waje a saharar fir'auna masu tsafi da suka zo gurin fir'auna an shirya komai sai suka ce mato fir'auna a inna ko kuma inna lana la'ajara muna da lada tabbas in kunna na hannun galibi idan muka yi rinjaye sun faɗa wa fir'auna ko mu ce sun ba shi labari ko kuma sun tambaye shi mun gane ko sun tambaye fir'auna cewa akwai wani lada da suke da shi idan suka yi galaba akan annabi musa alaihi salatu wassalam kun ga wannan yana nuna mana ba allah ba ne matsafan sun sani da Allah ne ba za su tambayi Ubangiji lada ba, shi Ubangiji shi zai tanadin lada, ya ce zai bayar ko? Amma da ke shi ba abin bauta ba ne, sun sani, don haka ba za su yi aikin banza ba, sai dai inda wani abu da za a ba su na lada. Fir'auna yana da wayo, ya ce, Na'am, kuna da lada, wa innakum kuma lalle ko izan لمن المقربين فهو إنكم لمن المقربين kari akan haka kuma kuna daga cikin wanda zan kusantar da ku zuwa gare ni da ku za ana da komai idan aka yi galaba aka yi nasara ga kyauta ga matsayi da zan ba ku shikenan waɗannan matsafa sun amince da wannan sharaɗi na fir'auna cewa idan suka yi galaba akan annabi Musa alaihi salatu wassalam za su samu kyauta za kuma su samu matsayi mai girma a gurin Fir'auna annabi Musa alaihi salatu wassalam ya zaɓi wannan saboda cewa zai isar da saƙo zuwa ga kowa da kowa saƙo zai isa ko'ina birni da ƙauye babba da yaro mata da maza kowa zai samu wannan sako na annabi Musa da Allah madaukakin sarki ya aiko shi zuwa ga Fir'auna da mutanansa anan duk sanda mai da'awa ya samu wata dama da zai yi amfani da zamaninsa da hanyoyin isar da sako na zamani sai iya kokari ya amfani da wannan damar tasa mun fahimci wannan ko kamar yadda a yanzu an samu ci gaban da duk yadda ake karantarwa ake wa'azi saƙo yakan isa gurare da dama a don haka ake son ya zamana an tallafa an taimaka sosai wajen isar da da'awa da saƙonni na Ubangiji subhanahu wata'ala zuwa ko'ina kamar yadda wasu suke tallafawa wani ya bada eh, kyautar waya wani ya bada data wani ya bada kayan haske wani ya bada kaza wani ya bada kaza to wannan hanya ce da ake ɗaukaka addinin Allah maɗaukakin sarki da shi a wancan lokacin babbar midiya shine annabi Musa da ya amfani ita a tara mutane ranar Idi ba wata fursa ba wani chance babba sama da wannan shi yasa ya amfani da ita mu kuma yanzu mun samu chance mai girma wanda yana da kyau mu ci gajiyar wannan dama da baiwa da falala da Allah madaukakin sarki ya mana ta ci gaban zamani Allah madaukakin sarki ya datar da mu na'am
قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملكين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم na'am to yanzu an haɗu a filin daga za a nuna bajinta annabi Musa zai nuna mu'ujiza su kuma za su nuna tsafi qalu ya Musa sai suka ce ya kai Musa imma an tulqiya ko dai ka fara jefar da sandarka wa imma an nakuna nahnu mulki ko kuma mu bangaren matsafa mu fara jefarwa malamai suka ce anan sun yi ma annabi Musa ladabi ba sa nuna girman kai ba sun masa magana cikin ruwan sanyi har suka ba shi zaɓi ko ya fara jefarwa ko kuma su fara jefarwa a dalilin haka sai Allah maɗaukakin sarki ya sa imani a cikin zuciyarsu saboda ba su nuna girman kansu ba amma yanayin zuwan nasu akwai girman kai akwai tsammanin za su yi mai za su yi galaba mun gane ko? to amma sai suka tausasa magana a annabi Musa alaihi salatu wassalam suka ce imma an tilkiya wa imma an nakuna nahnu mulki suka bashi zabi a annabi Musa qala alqu annabi Musa yace ku fara jefawa idan za ku yi munazara za ku tattauna da mutum to ka fara jiran hujjarsa da dalilansa kafin ka kawo naka dalilan mun fahimci wannan ko sai dai in abin ya zama ba makawa sai kai ne zaka fara kawo hujja amma in ba haka ba kai din ana so ka fara bari ya kawo hujja sannan sai ka kawo naka hujjoji ka bata nasa hujjojin da dalilan ka tabbatar da naka kuma to annabi Musa yayi amfani da wannan dama yace su fara kawo nasu hujjoji da dalilai a gani falamma alqaw da suka jefar da sandunansu da igiyoyinsu kamar yadda ya zo a cikin suratu Taha da suratu Shu'ara'i fa alqaw hibalahum wa isiyahum suka jefar da igiyoyinsu sun zo da igiyoyi dama an faɗa musu irin abin da Annabi Musa yake an ce sanda ke jefarwa sai ta zama macijiya in ya sa hannunsa a cikin riga sai ta haske sai suka ɗauki wancan ɓangaren jefar da sanda ko jefar da abu ya zama maciji sai suka ce wannan kan da shi zami da haka ba su zo da ɓangaren su sa hannu a cikin rigunansu hannun ya haske ba ba su zo da wani tsafi wanda ba irin abin da annabi musa ya zo da shi ba sai suka zo da igiyoyi da sanduna suka yi tsara duk abin da za su tsara suka zo suka jefar a suratu shu'ara'i suka ce wa inna bi izzati fir'auna inna la nahnu al-ghalibun mu da girman da buwayar fir'auna mu zami nasara maimakon ka ce bismillah ko to su kuma suna me suna neman taimako da buwayar fir'auna ai idan da haka ne ai da fir'aunan yayi nasara a kansa ba sai ya nemo masu tsafi ba mun gane ko izzar tasa sai ta yi amfani to amma sai suka manta da wannan suka jefar da sanduna da igiyoyi a fa'iza saharu a'yunan nasi sai suka sihirce idanuwan mutane suka tsafe idanuwan mutane sai zamana ana ganin su ga sunan sun zama macijai da yawa malamai sun faɗi yawansu amma babu ittifaki game da yawan mutane yawan matsafa dubu shida dubu sha biyu dubu kaza dubu kaza amma dai abin da ke nuna mana suna da yawa saboda me za mu gane suna da yawa to aka wa arsil fil madain hashir ya atuka bi kulli sahil ali ka aika masu tattarowa cikin garuruka abu gari gari a tattaro ma masu tsafi za su kawo ma kowane irin mai tsafi to kaga kenan ko iya aje cikin gari a kawo maka mai tsafi guda ɗaya ma ai tana da yawa amma sai aka ce bi kulli kowane irin mai tsafi mun gane ko matsafa ne daban-daban kowa da irin yadda yake tsafi to haka aka zo da su tsafin nasu nau'i-nau'i amma sai suka yi itifaki akan su jefar da sanduna sandunan da igiyoyin su zama macijai don haka suna da yawa kenan mun gane ko wastarhabuhum sai matsafa suka tsoratar da mutanen da ke wajen suka tsorata da mutanen da ke wajen. Allah maɗaukacin sarki ya wato kwantar da hankalin annabi Musa alaihi salatu wassalam cewa kar ya tsorata wa ja'u bi sihrin azim suka zo da sihiri mai girman gaske a ubangiji subhanahu wa ta'ala yace fa aujasa fi nafsihi khifatan Musa annabi Musa ya ji tsoro a cikin ransa da haka ta faru shi ma abin ya diddiga shi diddiga shi da aya kuma yana da yaƙini zai yi nasara amma sai da sai da dan tsorata qulna la takhaf muka ce ma annabi Musa karka ji tsoro innaka antal a'la kai ne madaukaki mun gane ko wa alki ma fi yaminika talqaf ma sana'u shine abin da zamu karanta a ayar gaba ubangiji ya ce wa auhayna ila musa wa auhayna ila musa an alqi asak na'am fa idha hiya talqaf ma yafikun فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاجرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون نعم وبنجي سبحانه وتعالى يتي وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك مكي وحي النبي موسى alaihi salatu wassalam me muka faɗa masa muka ce ka jefa sandanka kai ma ka jefar da ita su gani fa'iza hiya kawai sai gashi sanda ta zama macijiya talqafu ma ya afikun tana lankwame abin da suka yi na ƙarya wato na tsafi kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce wa alƙi ma fi yaminika talqaf ma sana'u ka jefar da abin da suka yake hannunka sandarka sandan za ta lankwame abin da suka aikata inna ma sana'u kaidu sahir abin da suka aikata kaidi ne na mai tsafi harkan matsafa ne wala yuflihu sahiru haythu ata shi ko matsafi baya nasara duyan da yazo duk sanda mutum zai maka tsafi zai maka bokanci wallahi baya nasara da kai da shi mun fahimci wannan ko boka baya nasara mai zuwa gurin boka baya nasara wai zai faɗa mana ta ina mai zuwa gurin boka baya nasara eh ya kafirce ma Allah mun tas bayan wannan fa idan ya gaskata shi ya kafirce ma Allah idan bai gaskata shi ba fa yayi asarar ibadarsa kun ga babu nasara a ciki shi kuma dama ya riga da ya kafirce ma Allah madaukakin sarki shi boka ko kuma shi matsafi mun fahimci wannan ko wala yuflihu sahiru haythu ata duk yadda mai tsafi ya zo baya cin nasara ko a duniya ko a lahira a Allah maɗaukakin sarki ya masa wahayi annabi Musa ya jefar da sandarsa sai ta fara lankwama abin da suka yi na sihiri a wata kira'ar an karanta fa'iza hiya talakafu idan aka ce talakafu wannan yana nuna saurin lankwama da haɗama wajen lankwame abin da suka yi na sihiri mun gane ko wato tana lankwamewa lankwama irin na haɗama haɗiya irin na haɗama da sauri-sauri ba ƙaƙƙautawa mun fahimci wannan ko a fawaƙa alhaku gaba ɗaya ta lankwame sandunan da igiyoyin da suka zama macizan tsaki sai aka ga babu su gaba ɗaya fawaƙa alhaku sai gaskiya ta bayyana wa batsala ma kanu ya amalu abin da suka aikata shi kuma ya ɓaci tsaki mai tsaki baya cin nasara mun fahimci wannan fahulimu aka yi nasara a kansu hunalika a wannan wajen ga jama'a an taru za a ƙure annabi musa shi kaɗai ga matsafa dubbai sun zo don su ƙure shi amma shi kaɗai ya yi nasara a kansu ko mu ce su biyu suka yi nasara a kan matsafa domin annabi harun yana ƙarfafa shi yana ambaton allah mun gane ko? yana Allah ka taimake mu Allah kare da sauransu a wanqalabu saghirin suka juyo suna kaskantattu saghirin malamai suka ce hal ne shi kuma hal mansub ne da haka mansubin dilya ko mu ce wanqalabu saghirin ay wasaru saghirin sai suka dawo suka zama kaskantattu zai zama saghirin zai zama khabaru sara mansub bilya mun gane ko ismu sara zai zama shine wawun din kenan na cikin saru din wallahu ta'ala alam sai suka dawo suka zama kaskantattun mutane duk da cewa waɗannan su sun kaskanta matsafa amma daga baya sun samu ɗaukaka ta wace hanya ta hanyar imani da Allah maɗaukakin sarki da imani da annabi Musa alaihi salatu wassalam Da haka Ubangiji ba mu labari, bayan sun kaskanta sun miƙa wuya wa ulkiyar saharatu sajidin sai suka zube ƙasa suna masu sujada, suka yi Allah maɗaukakin sarki sujada. Ƙalu suka ce, Amanna bi rabbil alamin, mun yi imani da Ubangijin halittu gabaki ɗaya, da ya aiko annabi Musa. Rabbi Musa wa Harun shine Ubangijin annabi Musa. kuma shi ne Ubangijin annabi Harun, domin yi imani da wannan Ubangiji ɗin. A nan take suka yi imani da Allah maɗaukakin sarki, saboda me, saboda Allah maɗaukakin sarki ya jefa shirya a cikin zuciyarsu. Ba su yi ma annabi Musa taurin kai da girman kai ba, suka musulunta a wannan guri, ba tare da sun nemi shawaran Fir'auna da ya je ya nemo su ba. Mun fahimci wannan ko? Kun ga a farkon al'amari sun zama masu taimakon fir'auna masu yaƙar annabi Musa, alaihi salatu wassalam, amma a ƙarshen al'amari sai suka dawo masu taimakon annabi Musa da imani da annabi Musa. Suka zama suna kishiyantakar fir'auna, suna ƙalubalantar abin da yake kai na kafirci. To haka Allah maɗaukakin sarki yake yin abinsa, bai na ashiyatin wa zuhaha tsakanin dare da wuni, sai kaga Allah ya canja al'amari. da kana kan wata turba sai kaga Allah madaukakin sarki ya canja ka ya shiryar da kai ya dawo da kai kan turba mai kyau Allah madaukakin sarki ya tabbatar da mu akan addinin musulunci na'am sai Allah qala fir'aunu amantum bihi qabla an adana lakum إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون نعم لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرق علينا صبرا وتوفنا مسلمين Na'am, ƙwala Fir'aunu, sai Fir'auna ya ce a annabi Musa alaihi salatu wassalam, da ya ga matsafa sun musulunta, sun zama muminai, sun bar tsafi, amantun bihi, yanzu kuka yi imani da annabi Musa, kabla an azana lakum, tun kafin na ba ku dama na ba ku famishin, a imani za ka nemi famishin? ai ba wani neman permission tsakaninka ne da ubangiji subhanahu wataala ai abu ne wanda ake gaggawa a yi shi don haka babu jira fir'auna ya fara musu barazana ai ni na gayyato ku ni na ce ku zo ba ku jira kun ji umarni na ba ba ku ji me zan ce muku ba me ya kamata a yi a gaba kuka zo kuka yi imani da shi ai da sai ku jira a ga wani mataki za a sake ɗauka a gaba ai ba wani mataki da ya rage tunda gaskiya ta bayyana mun fahimci wani ko sai fir'auna ya ce inna haza kai lalle wannan abu da kuka yi la makrun makirci ne makartumuhu fil madinati kuka je kuka kulla shi a cikin gari litukhriju minha ahlaha dan ku wutar da mutanen garin daga cikin garin fa sawfa ta'lamu da sani za ku sani fir'auna sai ya fara dawo da abin yana dangana shi da makirci tsakanin annabi Musa da matsafa. Cewa annabi Musa ya haɗu da matsafa sun yi mitin a cikin gari. Mun gane ko? Ka e domin ya yi ne, domin a fitar da mutane. Dama an tsara tun da can cewa a zo a yi wannan abin ya zama kamar wasan kwaikwayo don haka a karkatar da mutane daga addininsu na maguzanci. Kuma duk wani mai tunani mai ƙaramin basira ya san cewa ƙarya fir'auna yake daga ina annabi Musa ya taho daga Madina ko da ya taho daga Madina Allah madaukakin sarki aiko shi ina ya tsaya fadar fir'auna ko da ya zo fadar fir'auna me ya fara yi wa'azi ya fara yi ko cikin ɗan bani Isra'ila bai je sun gaggaisa ba haka ne ko ya daɗe ya yi doguwar tafiya amma kai tsaye fadan fir'auna ya dira ya zo ya fara musu wa'azi da aka yi wa'azi shi ya ce a je fir'auna ya je ya nemo masu tsaki ba shi ya faɗa ba su waye suka faɗa ‘yan fadarsa wa ya ce a je a nemo bayan an ba da shawara fir'auna shi ya ba da kuɗi ya ce a je a kira duk wani mai tsafi a kowane gari mun gane ko aka je aka kira su fa jama'a fir'auna kai da hu summa ata ai summa ata fir'auna ya je suka yi mitin da masu tsaki amma yanzu ya zo yana so ya canja al'amari to wannan duk wani makaryaci mutumin da baya son gaskiya haka yake idan aka yi galaba a kanka sai ka juya ƙarya sai ta dawo gaskiya gaskiya ta dawo ƙarya mun fahimci wannan ko sai kaga ana kallaba al'amari to abinda fir'auna yayi kenan a wannan guri yace inna hadha la makrun makartumuhu fil madinati ai wannan makirci kuka je kuka yi da ku da annabi Musa a cikin gari bi tukhriju minha ahlaha fa sawfa ta'lamu fir'auna ya musu barazana menene zai musu a wannan barazana la uqatti anna aydiyakum zan yayyanke hannuwanku wa arjulakum da kafafuwanku min khilafi a bisa sabani kafar dama hannun hagu ko hannun hagu kafar dama mun gane ko shine min khilafi thumma la usallibannakum ajma'in idan ne haka kuma na je na shanya ku a rana na yi cross ɗinku gaba ɗayanku na mai da ku kamar yadda ake cross ɗin mutane ƙalu suka ce inna ila rabbina mun ƙalibu mu zuwa ga ubangijinmu za mu koma dan ka kashe mu yanzu ba mutuwa mu kai ba za mu koma ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kun ga take imani ya shiga ne ya shiga cikin zuciyarsu sun yarda cewa su masu komawa ne zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. A suratu shu'ara suka ce, La baira, inna ila rabbina mun kalibu. eh إنا نسمع أيدكم إلى ربنا la zaira قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلب inna shine a hadin da shi ake
شو رأيك؟
shu'ara'i suka ce ba wani laifi ba cutarwa a cikin abin da zaka mana mu ba cuta bane a gurinmu lalle dama zuwa ga ubangiji zamu koma mun gane ko suka ce wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina baka musa mana komai ba baka kyamace mu ba sai dan mun yi imani da ayoyin ubangijinmu lamma ja'atna lokacin da ta zo mana wannan shine abin da ka kyamata game da mu amma banda wannan ba wani laifi da muka yi laifinmu a gurinka shine mun yi imani da Allah to ba gudu ba ja da baya muna nan akan imaninmu da mu da ubangiji subhanahu ta'ala. babu wanda zai karkatar da mu daga imaninmu ubangiji yake yake bayanin halinsu suka ci gaba da addu'a suna tabbatar da imaninsu suka ce rabbana afrigh alaina sabra ya Allah ka kwaranyo mana hakuri kamar yadda ake kwaranyo ruwan sama mun gane ko ka kwararo mana hakuri ruwan hakuri ya zama mun samu hakuri mai yawan gaske wa tawaffana muslimi kuma ka kashe mu muna masu musulunci a nan gurin addu'ar da suka yi kenan ba su ce wa sabbit aqdamana ba ko ba su irin addu'ar da mutanen ɗaluta suka yi ba su sun ce mai wasabbit aka damana to me yasa su wasai wasabbit aka damana ba eh kuma wasai wansurna ba ba yaƙi ba ne mun gane ko ba filin yaƙi ba ne na zahiri irin yadda za a gwamza don haka wasai wasabbit aka damana ba ba sai wansurna alal qaumil kafirin ba saboda me sun tabbatar kawai mutuwan zafi a wannan gurin mun gane ko amma su waɗancan da suka tafi gurin yaƙi an faɗa musu za su yi nasara an ce musu kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idhnillah wallahu ma as-sabirin da haka sai suka roki Allah abu guda nawa abu guda hudu suka ce me rabbana afriq alaina sabran a abu uku kai suka ce rabbana afriq alaina sabran sai suka ce wa sabi aqdamana ba sai wa tawaffana ba saboda gurin ba sa fatar mutuwa akan su mun gane ko ba su tare ba a wannan gurin suna tsammanin nasara saboda gwamza za a yi kuma suna da kayan yaƙi amma waɗannan ba su zo da kayan yaƙi ba da kayan tsafi suka zo da suka zo da kayan tsafin maciji ya cinye kayan tsafin sun musulunta yanzu me a hannunsu babu komai ga fir'auna kuma ga sojojinsa an kewaye don haka duk abin da zai iya musu zai iya musu don haka suka sallama ba su ma ce a Allah ya ba su nasara ba sai suke neman Allah ya sa su mutu suna kan addinin musulunci mun fahimci wannan ko to shi ko mumini da mu al'amarin sa ɗayan biyu imman nasru aw shahada dan haka anan su shahada suka roka ba nasara ba mun gane ko mutanen Taluta suka roki shahada ai nasara mutanen Annabi Musa suka roki me suka roki shahada suka ce wa tawaffana muslimin ya ubangiji ka kashe mu muna kan musulunci to wannan abin da ya kamata duk musulmin da ya tsinci halinsa eh kansa a wani mummunan hali ko dai ya nemi nasara ya jajirce kar ya mika wuya ko kuma idan ya ga ba ba mafaka ba mafita to ya nemi shahada a gurin ubangiji subhanahu wataala mun fahimci wannan ko Allah madaukakin sarki da tadda mu na'am
وقال الملأ من قوم فرعون أتضر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون نعم آه wannan hukunci da Fir'auna ya ce zai yi ya yanki kuma ya zarkar don haka a wannan lokaci waɗannan da suka yi imani sun tsaya sun yi bayanai da ya kamata daga cikin maganganu da suka faɗa sun ce wa fir'auna faqabi ma an taqabi duk abin da zaka yi kai wannan ma me yake nuna mana duk sanda ka tsinci kanka a hannun azzalimi macuci sai ka ga eh ba yadda za a yi halakar da kai zai yi to kar ka nuna masa tsoro mun gane ko ka faɗa masa baƙaƙen maganganu ka amayar da duk abin da ke cikin zuciyarka kai ma ka more a wannan lokacin mun gane ko amma wai ka tsaya haka kawai ka san kashe ka zai yi kuma ka tsaya ka miƙa wuya kai ma sai ka nuna masa kai ma jan wuya ne mun gane ko ka zazzage shi ka faɗa masa baƙaƙen maganganu ka nuna masa kai mutuwar dama santa kake mun gane ko suka ce inna ma taqdi hadhihi alhayatad dunya abinda zaka iya kararwa shine iya rayuwar duniya zaka kararwa mutum amma rayuwar lahira fa babu abinda zaka iya suka ce inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana wama akrahtana alayhi min as-sihr mun yi imani da Allah muna kwaɗayin Allah zai gafarta mana zunubanmu da kuma abin da ka tilasta mu na yin tsashi shi ma muna roƙon Allah ya gafarta mana mun san mun yi laifi mun gane ko suka nuna masa ba sa tsoron kowa sai Allah maɗaukakin sarki suka yi ta faɗa masa maganganu a ƙarshe ya halakar da su bayan ya halakar da su wa qala al-mala'u min qaumi fir'auna atazaru musa wa qaumahu to yanzu an halakar da matsafa da suka yi imani mun gane ko fir'auna sai aka bar annabi Musa da annabi Haru da ƴan bani Isra'ila suka ci gaba da rayuwa yana karantar da su yana musu wa'azi to anan ma sai mutanen fir'auna suka ga hakan barazana ce sai suka ce masa za ka bar annabi Musa da mutanensa li yufsidu fil ardi su yi barna a doron ƙasa wa yazaraka wa alihatak kuma a ƙarshe jama'a su barka da kai da allantakarka ko kuma da kai da gumakanka wasu malamai suka ce fir'auna yana bautan gunki wani bijimi ya aje shi a matsayin gunki amma shi ma kuma yana cewa shi ma Allah ne mun gane ko yana cewa shi ma Allah ne kuma yana bauta ma wani gunkin daban wallahu ta'ala ala a qala to fir'auna sai ce to yanzu abin da zamu yi shine sanuqattilu abana abu za mu kakkashe ‘ya'yansu wa nastahayi nisa'ahum mu bar ‘ya'yansu mata mu rayar da su wa inna fawqahum qahirun mu masu iko ne akan su muna sama da su za mu iya tilasta su mu karya su yadda muka ga dama wannan abin da fir'auna ya hukunta kenan cewa zai kashe mutane mazaje daga cikin ‘yan bani isra'ila za a na barin ‘ya'ya mata ɗin. Sai Allah maɗaukakin sarki da ya faɗi wannan, Allah maɗaukakin sarki sai ba mu labarin abin da annabi Musa zai faɗa a mutanensa. Na.
Kala Musa li ƙaumi ista'inu billahi wasbiru, inna al'arɓa lillahi yurifuha mai ya sha'u min ibadi, wala aƙibatu lil muttaqin. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون قال موسى لقومه سي النبي موسى فدعوا جماعة استعينوا بالله كنيم تيمكم الله kawai ku nemi taimakon Allah wasbiru kuma ku zama masu hakuri Allah madaukakin sarki yakan jarrabu bayinsa mutum dan ya ce yayi imani kuma a bar shi haka ba jarrabawa to wannan bai yi ba ubangiji ya ce hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanu mutane suna tsamman dan sun ce sun yi imani za a kyale su ba tare da an jarrabe su ba to ku yi hakuri haka al'amarin Allah madaukakin sarki yake akwai jarrabawa a ciki dan haka ku nemi taimakon Allah ku zama masu haƙuri innal arba lillahi ƙasa da kuka ganta gaba ɗaya ta Allah maɗaukacin sarki ne duniyar gaba ɗaya ta Allah ce yurithuha man yasha'u min ibadihi yana gadar da ita a wanda ya ga dama cikin bayinsa duk wanda Allah ya ga dama sai ya bashi gadon ƙasa ya ce kai ne mai mulki ko ya ce ku ne masu mulki amma ku sani wal aqibatu wannan yana nuna mana kowa zai iya samu dama a doron ƙasa, ko mai imani ko marar imani, amma ƙarshe mai kyau ga waye, lilmuttaƙin ga masu jin tsoron Allah maɗaukakin sarki. Idan ka ji tsoron Allah maɗaukakin sarki a ƙarshe ɗin, kai ne za ka cinye wasa. Mun gane ko? Yawwa, don haka mu zama masu imani da Allah subhanahu wa ta'ala, mu ne za mu sami kyakkyawan ƙarshe. Mu zama masu jin tsoron Allah, kyakkyawan ƙarshe yana ga masu jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala. Da ya musu wannan wa'azi, don ya wato eh, nitsar da su su samu nutsuwa ya kwantar musu da hankali sai suka ce me qalu uzina min qabli an ta'tiyana an cutar da mu tun kafin ka zo tun kafin a haife ka aka cutar da mu amma sai suka yi ladabi a annabi Musa alaihi salatu wassalam mun gane ko ba ce tun kafin a haife ka ba tun kafin a haifi annabi Musa ana hasashen za a haifi wanda zai halakar da Fir'auna ake me ake yanka ‘ya'yansu maza, duk yaron da aka haifa sai a yanka shi, in dai namiji ne, to wannan shi ne abin da suke nufi, an cutar da mu tun kafin ka zo mana, wa min ba'adi ma ji itana, haka bayan ka zo, kuma du ana ci gaba da cutar da mu, yanzu ma kuma du a ci gaba da cutar da mu, annabi Musa ya ce ku yi haƙuri, asa rabbukum an yuhlika aduwakum, ya yi kusa, Ubangijinku subhanahu wa ta'ala ya halakar da abokan gabanku. nan ba da daɗewa ba, za a halakar da abokan gabanku, wa ya stakhalifa kun fil arbi, a mai da ku kun maye gurbin mutanen da aka halakar, ku maye gurbinsu a doron ƙasa, fa yawon gura kaifa ta'amalun kuma sai a ga yadda za ku. Mun gane ku, yau in aka ce babu su, to ku kuma sai mu ga yaya za ku, sai mu ga yadda za ku yi. Wannan kenan, don haka ku yi haƙuri, Allah maɗaukakin sarki kuma zai jarrabe ku. Zai ga yadda za ku yi, wani irin mulki za ku ya za ku gudanar da al'amura, in ji annabi Musa, alaihi salatu wassalam, wanda jiya mun yi bayani cewa Allah maɗaukacin sarki yakan me, yakan halakar da al'umma ya maye gurbinta da wata al'umma, wanda hakan ɗin yana daga cikin hanyoyi na wa'azi. Akwai lokaci? Binti goma? Na, bismillah.
ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آيتنا لتسحرنا بها وقالوا مهما تأتنا به من آية من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين Na'am, Ubangiji ya ce, Walaƙar akhaz na ala fir'auna bisini, haƙiƙa mun kama mutanen fir'auna, mun jarrabe su, bisinin da fari, an samu lokaci da Allah maɗaukakin sarki ya haramta musu ruwan sama, aka shiga cikin fari sosai ba a samun amfanin gona. Wannan yana daga cikin jarrabawa da Allah ya yi mutanen fir'auna. Malamai suka ce yana daga cikin ayoyi guda tara. da Allah ya aiko annabi Musa da su zuwa ga Fir'auna wa naqasim minas samarati da kuma tawayar ƴaƴan itatuwa ƴaƴan itatuwa sai suka yi karanci kaga bishiyar mutum eh ta yi lokacin da ya kamata a rori eh a a amfana da ƴaƴan bishiyar sai kaga dan abin da za a samu dan kadan ne babu shi dibino baya kyau inabi ba sa kyau mangoro waye da sauransu duk wani bishiya da suke amfani da ita a wannan guri baya kyau la'allahum yadhakkarun wai da tsammanin za su zama masu tunani kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin ko illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yadarra'un jiya mun karanta wannan guri ubangiji yace babu wata alƙarya da zamu aiko musu annabi face sai mun kama mutanen alƙarya da me tsanani da kuma cuta kowai za su yi lakwas su miƙa wuya ga Allah maɗaukakin sarki. Amma ba sa miƙa wuya, to haka waɗannan su ma Allah maɗaukakin sarki ya jarrabe su. Fa'iza ja a tukumul hasanatu, har idan wato kyakkyawan abu ya zo, ƙalula na hadihi sai su ce wannan namu ne, kamar yadda je maka karanta Ubangiji ya ce, hatta afau, wa ƙalu kad massa, a ba a nabarra'u, wa sarra'u, ba a kabzinahun bagatatan, wahum la yash'urun har idan suka yawa Allah ya yawaita adadin su suka karu sai su ce a wannan kawai dama haka abin yake iyayenmu ma a baya an dan shiga cikin wasu halaye na eh, na wato jin daɗi da kuma na wahala to mu ma haka ne za mu ji daɗi za mu ji wahala to su ma mutanen fir'auna idan suka ji daɗi idan abu ya musu kyau sai su ce wannan mu muka yi ma kanmu mun gane ko a dalilin mu ne iyawar mu ne wa in tusibhum sayyi'atu idan mummunan abu ya same su kaman fari da ya faru da rashin 'ya'yan itatuwa da ya faru ya tsayyaru bi Musa sai su tamfa annabi Musa alaihi salatu wassalam su ce ai dan annabi Musa ya zo ne shi ya ja musu wannan abin mun gane ko dan haka sai a mai da al'amarin a ce laifin annabi Musa ne wa man ma'ahu da wanda suka yi imani da annabi Musa alaihi salatu wassalam ubangiji ya ce ala su saurara inna ma ta'iruhum indallah abin da ya shafe su a wajen Allah yake daga wajen Allah yake fa'iruhum bi ma'ana musibuhum ko masaibuhum masifun su da suke samun su to daga Allah madaukakin sarki ne Allah ne ya jefo musu azaba ba annabi Musa bane ya sabbaba musu wannan abu walakin aktsaruhum la ya'lamun sai dai da yawa daga cikin su ba su da sanin cewa Allah ne yake jarrabar su ana manta da cewa wannan din jarrabawa ce dan haka ba sa yin imani da Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ƙalu suka ce, Mahama ta'atina bihi min ayati, duk yadda ka zo mana da wani abu na aya, li na bihi, biha, don ka mana tsafi, ka tsafe mu ka sihirce mu, ba ma nahnu laka bi mumini, to mu ba za mu imani da kai ba. Kun ga har yanzu suna kan taurin kansu, cewa abin da annabi Musa zai zo musu da shi, ko menene ma tsafi ne. Mun gane ko? amma da sun cire maganan tsafi ɗin sai su ce in ka zo mana da gaskiya za mu imani da kai to wannan sai mu ce akwai kwaɗayin imani kuma in Allah da Allah bai shiryar da su amma duk sanda za ka zo da kalma irin ta irin wannan kalma ɗin to Allah maɗaukakin sarki ba zai dacar da kai ba a koyaushe ita gaskiya ka roƙi Allah maɗaukakin sarki ya nuna ma gaskiya gaskiya ce ya baka ikon binta ka roƙi Allah ya nuna ma ɓata ɓata ne ya baka ikon guje mata amma karka ce in dai wane zai zo maka da abu ba za ka yi imani da abin da za ka faɗa ba to baka kama hanyar neman gaskiya ba mun fahimci wannan ko Allah madaukakin sarki ya dace da mu na'am za mu dakata a nan abin da muka karanta daidai Allah ba mu ladansa abin da muka yi kuskure Allah ya fahimtar da mu daidai a yanzu mun tsaya a nan cewa ba za su taɓa imani da duk abin da annabi Musa ya zo musu da shi ba domin sihiri ne mun gane ko sihiri ne don haka ba za su yi imani da shi ba na
wannan mai tambaya na cewa ya halatta idan mutum yana bin liman sallah sai liman ya sallama daya kuma ya biyu
na'am a ya halasta idan mutum yana bin limami limamin ya sallama ɗaya shi kuma ya biyu na'am ba laifi sallama ɗaya da sallama biyu duk ya halasta a yi sai dai abin da ya fi wato inganci da kuma metuwa a sunnar manzon Allah ita ce sallama amma dan mutum ya yi sallama ɗaya babu laifi to sai limamin ka yi sallama ɗaya in ma kana sallama ɗaya ai ka sallame ko ka gama sallama to in ka ƙara guda ɗaya babu laifi mun gane ko ka aikata sunnar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wallahu ta'ala alam na'am wa alaikum salam eh Mm. Mm. Sai aka? Eh. Mm. Eh. Eh, inda ya sallama ɗaya ba matsala za su miƙe. Mun gane ko? Yana assalamu alaikum wa rahmatullah shi kenan. ba sai sun jira ya sake ƙarasa guda ɗaya ba kawai za su rabu da liman su zo su ci gaba da cikata abin da ya kubuce musu wallahu ta'ala ala yawa amma akwai abin da kuma mutane suke yi wanda za ka ga liman ya yi sallama amma ma mu bai sallama ba wai yana ta addu'a yana ta mai a'a inda ma ju ilal imamu li yutamma bihi daga liman ya yi sallama sallama ake ko ka ga liman ya yi sujada ya ɗago wani kuma yana ta doguwar sujada wannan ba daidai ba ne mun gane ko daga ya ɗago a sujada kai ma ka ɗago mun gane ko yana cewa Allahu akbar shikenan kai ma sai ka ce Allahu akbar sai ka dago mun fahimci wannan ko wallahu ta'ala ala na'am subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh